أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاتر قوتن ذي الحجة هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دا أريهود دا أربعين da hudu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan bakwai miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin littafin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imam tirmidhi wanda muka saba karantawa a wannan masallaci mai albarka ranar juma'a wanda tun da aka yi karaman sallah yau ne za mu yi karatu na biyu kenan to muna fatan allah ubangiji ya ba mu dama mu ci gaba da yadda muka saba yi din albarkan manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba muna hadisi na ɗari da saba'in da shida hadisi na ɗari da saba'in da shida daga babu ma ja'a fi idami rasulillah babin da yake bayani akan irin wato nau'o'in kalacen da annabi yake ci a ciki akwai yakan yi amfani da idam wanda ake ce masa miya a yarenmu sinadarin da ake hadawa da abinci kamar masa ko ko tuwo ko wani abu haka ai akwai idam miya to muna babin da yake bayani akan babu ma ja'a fi idami rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam muna hadisi na ɗari da saba'in da shida za mu tashi a hadisi na ɗari da saba'in da bakwai na kutai batubnu sa'idin حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تودأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ حديث قتيبة ابن سعيد يتي عبد العزيز بن محمد قام لاباري دقى سحيل ابن أبي صالح دقى بابنسى دقى أبو هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله سيدنا أبو هريرة يتي يا من زن الله تودأ من أكل ثور أقل ya yi alola sabila da cin yanki na cikwai ake ce mishi ko abin nan da ake haɗawa da nonon raƙumi cikwai ya cikwi a dafa shi a busar da shi kaman ƙanzo to ya ce ya ga manzan Allah akal a tawadda a ya yi alola min akli sauri aqitin daga cin wato yanki na cikwai kuma walam ya tawadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun mara'ahu a kalamin katifi shatin sannan ya ga manzon Allah ya ci kafaɗan akuya sun masalla sannan manzan Allah ya yi salla walam ya tawadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi alola ba ala ayyi hal duka hadisan da suka zo daga wannan babi wato suna son su khassace mana bayani akan akwai babukan da al'imamu tirmizi ya dace a ce an haɗa su su zama babi ɗaya misali babin abin da ya zo cikin abincin manzan Allah to kaga duka abin da ya shafi nama duk yana cikin ɓangaren abinci ne amma ya bambance su ya yi su daban-daban domin wato ya hassasa wannan babin da kawo dukkanin dangogi na hadisai da suka yi magana akan wannan bangaren da ya keɓance da to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan me za mu fa'idantu da shi annabi yana cin wannan cikwai din wanda shine busasshen nono wanda aka busar da shi aka mai da shi kaman kanzo wanda za mu ga al'ada ne na mafi yawa za ka ga a wajen borno mai duguri idan ka je za ka samu yana daga cikin abin da ake yin biyafa da shi wa bako idan ya zo a kawo masa busasshen nonon rakumi ya ci shi to ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci busasshen nonon rakumi ta da cin haƙarƙari na akuya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi alola ba na'am malaman fiqh sun yi magana akan alula da kuma luzumtuwansa ga wanda ya ci abinci amma a wani babi a babi na istihbab sabiya da shi ko da mutum bai ci abinci ba mutum ya yi alola haske ne za Allah ya ce alwudu shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw yamla'ani ma bayna samawati wal ard annabi yace shi alola yanki ne na imani ma'ana idan kai alola imanin ka zai karu ne walhamdulillahi tamla'ul mizan fadin alhamdulillah yakan cika mizanin mutum da alhasana subhanallahi walhamdulillahi kuma tamla'ani suna cika auyam la'ani ma bainas sama'i wal ard suna cika tsakanin ladan su yana cika tsakanin sama da ƙasa alwudu'u alal wudu'i nurun ala nur alola akan alola haske ne akan haske to amma idan mutum ya ci abinci to kaman a mazhaban malikiya wani abinci ne idan ka ci ake ganin alola yakan iya karyewa wasu sun ce cin naman tsohon raƙumi yakan iya karya alola amma dan mutum ya ci abinci bai kurkura baki ba yayi sallah sallan sana nan alolansa bai karye ba dan mutum ya yi alola ya ci nama alolansa bai karye ba ko ya ci dabino amma ana son mutum ya kurkura baki sabiya da kar ya shiga cikin alola a harcensa akwai wani ɗanɗano wanda zai na sakawa yana wato yana jin wannan ɗanɗanon a bakinsa har yana shagaltuwa da wato wannan ɗin da yake bakinsa domin ana son idan mutum ya zo zuwa ga sallah zai fita ne daga wannan alam ɗin ya shiga cikin alam wato na bautan ubangiji ma'ana zuciyarsa gaba ɗaya ya tafi zuwa ga Allah idza ataita ila salati fa farri qalbaka min ad-dunya fiha washtagil bi muraqabati man tusalli li wajhihi na'am to wannan yana so ya nuna mana manzon Allah yana cin cikwai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin wato naman akuya kuma manzon Allah yakan ci ma bai yi alola ba amma a nan da akwai wani abun da wasu sukan ɗauke shi zari'a zuwa ga wato nuna halatta abin da Allah Ubangiji ya haramta kamar su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yakan yi sallama a ga bushashen mani a jikinsa sannan manzan Allah ya dawo a tunatar da shi sannan manzan Allah ya yanke sallah akan kare wannan da sauransu duka wasu abubuwa ne da wasu suke mayar da su zari'a zuwa ga tawaye darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzan Allah ya yi to manzan Allah ba ya yi shi ne a babin illan ya koma zuwa gare shi ba a'a manzan Allah shine illa na shar'anta dukkanin shari'a illatul kauni kunta anta walaulaka ladamat fi ghaibi hal ashiya'u annabi da shi ake shar'anta shari'a inna anzalna alaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi ko ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima annabi shine masdaru tashri saboda haka idan Allah zai saukar da hukunci manzo Allah shine zai zamanto wanda ta kansa da a saukar da hukuncin kaga manzo Allah ba za a ce yana mancewa da najasa a jikinsa har ya je zuwa ga sallah ba duk da cewa wato an yi ma sabani akan shi maniyin najasa ne ko ba najasa bane amma malamai duk sun tafi akan najasa ne sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda za a kira shi najasa a jikin manzon Allah babu wannan abu ba wannan abu saboda da mu a gurin mu jini najasa ne ya haramta jini na jikin mutum a sha ko ko jini wanda ya fito daga jikin dabba ma a tara a sha haramun ne حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير Allah ya haramta jini ba za a sha jini ba amma jinin manzon Allah fa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi kaho ya ba shi jini yace ka je ka zubar ya je ya shanya jinin annabi ya ce ya kai da shi ya ce na zaga ne na ga wani gurin da ya dace na zuba a gurin annabi sai ce ko fa ka sha ne sai ce na sha ya rasulullah annabi sai ce naman ka ya haramta ma wuta kaga amma idan jini na ne jinin ka jinin wane jinin wane wannan najasa ne haramun ne sai a ce wa mutum ma maye mutum ya kama jini yana sha sai a ce mishi maye amma ga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhudu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kulan kwano ya fasa goshin manzon Allah jini na zuba sahabin da ya zo sai yana sakawa harshensa yana lashe goshin manzon Allah yana haɗiye jini annabi yana ce ka tofar yana haɗiyewa yana haɗiyewa to kaga wannan dukkan ne wasu abubuwa ne da za su nuna maka manzan Allah wato wani mutum ne daban mu kuma abu ne daban da mu da manzon Allah ba ɗaya bane jininsa ba najasa bane kamar yadda ga sahabinsa ya sha bawali ba najasa bane kamar yadda ga sahabiyarsa ta sha bawalin kuma annabi ya ce ba za ta yi ciwon ciki ba har abada ma'anansa ba najasa bane dan ga sahabbansa suna haɗi suna tarewa su shafa a fiska su shafa a jikinsu su haɗiye su lashe babu datti ma a jikin manzon Allah ballantana a ce dattin jikin annabi annabi jikin shi bai taba datti ba rigansa ma bai taba yin datti ba idan kuma akwai abin da za a kira datti a jikin manzon Allah to shine abin da yake kuma ya tsafta dukkanin abin da ya zamo mai tsafta dukkan abin da ya zamo mai tsarki to ya zamo datti gaba daya saboda annabi shine atharu tahirin mafi tsarkin masu tsarki to kaga a nan wajen idan mutum ya kawo maka ya ce maka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je sallah mani a jikinsa sai a masa ishara ya zo ya kankara mani din sai ka ce to ai manzon Allah ya manta ne la manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mantawa yake yi irin mantuwanka ba idan kaga ya manta to da a saukar da shari'a ne haka manzon Allah ya faɗa ya ce inni la an sa walakin una sali a sunna ni ba na mantuwa idan ku gana manta Allah ne ya mantar da ni domin ya ba ku hukunci amma Allah bai taba saka manzon Allah cikin rafkan wanda manzon Allah sa nukuri uka falatan sa illa ma sha Allah a za a ba wa annabi karatun da babu maganan mantuwa yana daga cikin abin da Allah ya kiyaye manzon Allah da shi rafkana har rafkanan ta kai ga manzon Allah ya mance manzon Allah ya mance mani a Allah manzan Allah ya fito haka ne Allah ya ɗauke wato tunawan manzon Allah domin Allah Ubangiji ya ba mu hukuncin idan mu ma mun samu kanmu cikin haka yaya ne za mu yi amma kar su ɗauki wannan zari'a suna ce to ai wannan yana nuna manzon Allah mutum ne kaman kowa dan gashi ya ce shi ma kaza kaza kaza kaza subhanallah ana fahimtar ai to wannan hadisin kenan حدثنا ابن أبي عمر سنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن بكر عن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفية بتمر وسويق دقى ابن أبي عمر سفيان يا بام لاباري سفيان ابن عيينة دقى وائل ابن داود دقى دانشي دقى بكر ابن وائل دقى الزهري an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik kala ya ce aulama rasulullah manzon Allah ya yi walima ala safiya wato mamatansa safiya bitamrin da dabino wa sawiqin da gari sawiq shine gari wanda bayan an soya waina sai a busar da wainan bayan an busar da wainan sai kuma a zo a niƙa wainan idan an niƙa garin larabawa suna yin amfani da shi yana daga cikin abin da ake yin tasrifi da shi na abinci to manzon Allah ya yi walima masafiya da dabino da sawi da kyakken gari na waina da kuma abubuwan da ake hadawa ya bayar da sawi kaga wannan yana nuna maka har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zantar da duk ni'imar da Allah ya masa dan Allah idan ya maka ni'ima yana son ya ga gurbin wannan ni'imar ta tare da kai Allah ba ya son ka zama butulu Allah yana son duk lokacin da ya maka wani ni'ima to an yara asara ni'imatihi alaik ya ga gurbin wannan ni'imar ta tare da kai ni'imomin Allah suna da yawa akwai ni'ima na imdadi sannan kuma da akwai ni'ima irin na bayarwa wanda Allah ubangiji ya tafaddalu alaika bi shay'in ya baka wani abu to Allah Ubangiji yana son ka gode mishi akan kowane ni'ima da gwargwadon abin da ka samu kanka a ciki ni'imomin Allah suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya kirga ni'iman Allah ba saboda ta ko ina ya lullube mu da inayansa da kulawansa da rahmansa da ni'imominsa amma ni'imomin Allah da ya mana wanda muke ganin su ba za mu iya ce ga iyakansu ga adadin su ba amma yaya za mu yi mu gode ma ni'iman Allah yanda za mu gode ma ni'iman Allah shine duk abin da Allah ya mana na kyauta to Allah yana son mu tafiyar da wannan kyautan cikin neman yardan shi ba Allah da ya ba mu ni'iman lafiya to mu yi amfani da ƙarfinmu da lafiyanmu wajen taimakon Allah da taimakon mutane idan ka yi amfani da ƙarfinka da lafiyanka wajen taimakon addinin Allah da taimakon mutane to lokacin da ƙarfinka ya yi rauni sai Allah ya kawo waɗanda za su taimake ka tun daga duniya Allah yake saka sakamako kafin a je lahira Allah sai ya baka ƴaƴa wanda taimake ka su taimaki al'umma wallazina wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani alhaqna bihim zurriyata al-imamu Abu Hanifa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai a imma a immatul mazahib wanda dukkanin mazhabobin nan kwaya hudu kowace mazhaba tana intima'i zuwa ga imamu Abu Hanifa amma imamu abu hanifa sakamako ne da Allah ya saka ma babansa Nu'man babansa Nu'man abin da yake shi ba malami bane idan mahajjata da su shige ne he yana ɗibo ruwa yana ba su suna sha yana ɗibo ruwan alola yana kawowa yana hidintawa wa malamai yana hidintawa masu ibada sai Allah ubangiji ya bashi imamu abu hanifa kar ka taba zaton za ka yi wani abu ma Allah Allah Ubangiji ya manci abin kar ka zaci daka wahala Allah ya bar wahalan ya tafi haba'an kar ka ce ina ta wahala ma wannan ina ta masa wahala baya gani ka mishi wahalan in dan Allah kake yi malaminka ne ko mai gidanka ne ko mahaifinka ne ko da ba su gani to Allah na gani kuma Allah zai saka maka akan haka kuma kar ka zaci Allah in dai saka maka wanda kake masa aiki ne Allah zai turo sakamakon ta hannunsa za ka iya ka shekara goma ƙarƙashin mai gidanka kana masa wahala baya gani amma da ka jure ka yi haƙuri to daga ƙarshe Allah sai ya turo maka wani mutumin da baka taɓa sanin sa rana ɗaya sai zo ya maka wani alkhairi wanda wannan alkhairin sai bai kanka ka ce me na yi ma Allah Allah ya mun wannan to ka yi wani abu ne daban a gefe wanda kai kana ganin kana neman sa wannan abu ga sa inna Allah la yudi'u ajral muhsinin Allah baya baya walakanta ladan mai kyautatawa ka yi ta kyautatawa mutane kar ka damu da sai sun ce maka sun gode ka yi ta bawa mutane kar ka damu da sai sun ce kai gwani ne ka yi dan Allah idan ka yi dan Allah Allah zai biya ka in ma baka gan shi a zahiri ba to a ɓoye Allah yana biyan ka baka sani ne ba Allah yana baka yana ture maka musibu ulma bikum rabbi laula du'a'ukum to idan Allah ya maka nima yana son ka gode masa akan wannan ni'iman gode ma Allah kuma akan ni'ima na karuwa na duniya yana da alaka da ka tara mutane ka kyautata musu zan Allah ya yi walima masafiya da mene da dabino da kuma mene da sawi garin sawi saboda haka in za ka yi walima ko za ka yi wani abu na abun nan ba sai ka ce sai babban abu sai ka yanka shanu za ka yi abun kunya ne ka zo ka ba wa mutane wannan akwai masu bukata akwai wanda suna bukatan wannan abun ka yi musu gwargwadon kyautatawanka ka yi gwargwadon ikonka idan ka yi to ka gode ma Allah ubangiji ne an gane ko to wannan shine hadisin Anas ibn Malik da yace aulama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safiya bitamrin wa sawiq manzon Allah ya yi walima na auren safiya da dabino da kuma garin sawiq حدثنا الحسين بن محمد البصري سنة الفضيل بن سليمان حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اثنئي لنا طعاما مما كان يؤجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اثنئيه لنا قال فقامت فأكلت شيئا من الشعير فطهنته ثم جحلته في القدر, في القدر وسبت عليه شيئا من زيت ودقة الفلفل والتواب والتوابل فقربته إليه فقالت هذا ما كان يؤجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله أن حديثي ني na Hussein ibn Muhammad al-Basri al-Fudail ibn Sulaiman ya ba mu labari فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله فيما يبام الأبال قال ياتي حدثني عبيد, عبيد الله ابن علي عبيد الله ابن علي أبام الأباري يتي أن الحسن حسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر سيدنا الحسن أن سيدنا علي دا عبد الله ابن عباس da kuma wato ibnu ja'far a tauha sun zo gurinta faƙalu laha sai suka ce mata isna ilana ta'aman ki mana abinci mimma kana yu'jibu rasulallah wa yuhassinu aklahu ki mana abinci wanda kika san yana burge manzan Allah annabi kuma yana son cin wannan abincin faƙala sai ta ce ya bunayya la tashtahihi yau ya kai dana ba za ka ba ka sha'awan wannan abincin yau ba zai wani burge ka ba Kala bala sai ya ce e isna ihi lana ki dai mana abincin da kika san annabi na jin daɗin sa ki bamu qalat sai ta ce fa akazat shay'an min ash-sha'ir sai ta dauki sha'ir alkama fa tahanathu taniki alkama thumma ja'alathu fi qadrin sai ta saka shi a tukunya wa tabbat alayhi shay'an min zaitin sai ta zuba mishi mai wa daqqatil fulful ta daka kaman barkono irin nasu na gurin da suke amfani da shi wa tawabil da tawabil shi ma nau'i ne na kayan kanshi da ake dafa abinci da shi fa qarrabathu ilaihim sai ta kawo musu fa qalat sai ta ce hadha mimma kana yu'jibu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa yuhsinu aklahu wannan yana daga cikin abin da yake burge manzon Allah kuma annabi yana jin daɗin cinsa wato shi ba yana wani da keɓantaccen nau'in dina na abincin da yake ci ba ne tun da manzon Allah yake bai taɓa cin abinci a kan dining table wanda ake zama a ci ba ba a taɓa kawo masa abinci a akwashi nama a akwashi miya daban da sauransu ba duk abincin manzon Allah ana cin sa ne tare da mutane bai taɓa zama shi ɗayan sai ci abinci a gida ba sai a fito da shi cikin mutane sai a zo ta biya da a yi musharaka cikin abinci dan manzon Allah ya ce ta'amul wahidi yakfi litnai abincin mutum ɗaya mutum biyu za su iya cin wannan abinci to idan muka duba za mu duba mu ga a cikin tsantsinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tawadi'unsa da kuma gudun duniyansa darasi ne wanda ya kamata ya cika zuciyanka da imani midraran midraran me yasa na faɗi haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu'jizozinsa da akwai ya mayar da abinci ɗan kaɗan ya zama mai yawa sai ka tambaya me yasa annabi abincin gidansa bai yi wannan mu'jizan akai abincin gidan bai taɓa karewa ba har ya kai ga an kwana uku ko an yi wata ɗaya a gidan manzon Allah ba a dafa abinci ba amma kuma annabi yana da albarkan da idan ya yi tofi ga hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari da ya yi abinci na mutum ɗaya ya kira manzan Allah annabi ya kira mutane dubu mutane dubu suka zo suka ci abincin abincin bai kare ba ana shirye-shiryen yaƙi ya je gida ya ga alaman annabi yana jin yunwa ya ce wa matansa kina da dan wani abin da za mu yi dabara ta ce kaman mene ce abinci dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to babu amma dai da akwai alkama da akwai kuma ɗan ƙaramin wancan ɗan tumburburin taure ɗin ce to gashi nan ta yi abinci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka faɗa wa manzon Allah annabi da ya tashi sai ce ya ma'sharal muhajirin ya ma'sharal ansar kawai sai aka tattaro ayari guda aka zo aka ci abinci abincin bai kare ba ga hadisin Talha ga hadisin Abu Huraira Abu Huraira yazo gurin manzo Allah ce annabi kamun addu'a yazo da dan buhunsa na da dan dabino a cike ce ya Rasulullah kayi min addu'a a cikin wannan dabinon nawa Allah ya masa albarka rabu da maganan zama da yin wannan Abu Huraira wanda ingantaccen hadisi ne Abu Huraira yace ya Rasulullah kamun addu'a annabi yayi masa addu'a a cikin dabinon aka bude bakin dabinon annabi yayi addu'a annabi yace in kana bukatan ka ci da ka yi iya cin ka dabinin ba zai kare ba amma dai sharadin shine kar ka zazzage dabinan ka ga kwaya nawa ne ka kirga ka gani ko ka auna abu huraira ya ce haka na yi ta ci da ni da jama'a muna ƙoshi zamanin annabi har annabi ya yi wafati zamanin sayyidina abubakar har sayyidina abubakar ya yi wafati zamanin sayyidina umar har sayyidina umar ya yi wafati zamanin sayyidina usman ya ce lokacin da yan ta'adda yan tawaye suka zo gidan sayyidina usman a cikin ne aka samu wanda ya fuzge buhu sai da na yi shekara sama da goma buhun bai kare ba ina cin dabinon nan da annabi ya yi tofi a ciki sai ka ce me yasa annabi sai a gidansa to a zauna da yunwa annabi bai tofe abincin gidansa an ci an koshi ba a'a annabin shi kansa ma ya zauna da yunwa har ya ɗaura dutse a cikinsa saboda yunwa to ya kamata ka gane darasi ne ake bayarwa duk Allah ya maka a duniya to kamalan wannan faragai shine ka samu qillatu shay kana karanta burinka na duniya an ga annabi yusuf alaihi salam zai zauna da yunwa kuma shine azizu masar aka ce masa dan me zaka zauna da yunwa kuma kai ne azizu misra shugaba kai ne minista na noma na ƙasar misra gaba ɗaya sai ya ce ina zama da yunwa ne domin na ji irin abin da mabukata suke ji na yunwa tattare da su ni ma sai na ɗanɗana na ji irin abin da su kuma suke ji darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa sabila da duniya da wara ce mutaqallibatu al-ahwal ne tana caccanjawa to ya kamata ka ɗanɗana mazaq na duniya duniya ka ɗanɗana marara irin na duniya ya zama kana da abinci wata rana ka zauna da yunwa a'a kana da ikon da zaka ci nama sai ka ci dawa ka ci tuwon dawa kana da ikon da zaka ɗinka rigan dubu ɗari sai ka ɗinka rigan dubu uku ka saka wannan duka tsantseni ne da ne wannan kuma ba zai hana wani ka saka mai kyau ba tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai rigansa da ya bari wanda iya rigan an auna ta da dinarorin kuɗi ne masu yawa wanda a yanzu miliyoyin kuɗi ne da yawa a gaban rigan da akwai alhari wanda aka yi ado da ja wanda Abu Huraira Anas ibn Malik yake ce ma ra'aitu min zilin matin fi hullatin hamra'a ahsan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka darasi ne daga manzon Allah ba wai talauci bane shi yasa a ce annabi talaka ne ma to yana da kyau a yi ladabi cikin haka a'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin talakawa annabi ya fi kowa wadata tabiya da wadata shine wadatan zuci amma annabi shine shugaban talakawa duk wani miskini da wani almajiri da wani wanda ake ganin mai rauni ne da wanda ake masa ganin matsiyaci dan bai da abin duniya to annabi shine jagoransa tabiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sanya rayu a cikin miskinai kuma Allah ya tara shi cikin zumra na miskinai masha Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abincinsa kenan wannan wato jikokin manzon Allah ko kwance ƴaƴan manzon Allah da suka zo gurin wannan sahabiya din suka ce muna son ki sunanta mana irin abincin da kika san yana burge manzon Allah tace ba za ku iya ci ba suka ce a'a ki mana sai ta ɗibo ruwa sai ta ɗibo alkama sai ta niƙa alkama sai ta zuba alkaman cikin tukunya ta ɗibo ruwa ta zuba alkama ta zuba a kai bayan ta zuba sai ta ɗibo mai mai kamar man gyaɗa kenan ko sai ta zuba sai ta daddaka fulful barkwano da tawabul sai ta zuba a ciki shikenan da yayi dumi sai ta ce to wannan shine abin da yake burge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيهل أنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم دق محمود بن غيلان أبو أحمد يا بام الأباري دق سفيان دق أسود بن قيس دق نبيه العنزي كو أنزي دك أنا فلا دق جابر بن عبد الله الأنصاري قال يتي أتانا النبي من ذن الله يا زومنا في منزلنا أجدم فذبحنا له شاة سيمك ينكا مع النبي أكو النبي يتي كأنهم علموا أننا نحب اللحمة كمن سنسمنا سناما كأنهم علموا أننا نحب اللحم sai annabi baya zaben abinci shi dai annabi yana girmama duk abin da ka bashi komin kashinsa da da ka ba wa annabi dabino to zai ce maka ai dabino nake so a wannan lokacin ba zai ce maka ai ni ba na san kaza ba bai taba ce abinci ba da daɗi ba sai dai kawai in ba zai ci ba ba zai ci ba in zai ci kuma zai ci bai taba ce kaza baya da kyau ba mummuna ne wani annabi bai taba ayyara mutum da muni ba wani mummuna bai taba ba lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Bilal ibn Abi Rabah mun san ba habashi ne baki ne sai wani abu ya shiga tsakaninsa da Abu Dharr al-Ghifari sai Abu Dharr al-Ghifari sai ya ce masa yabna sauda ya kai dan bakan mace sai bilal ya ji bakin ciki a rasa sai zo gurin manzon Allah sai ya rasulullah Abu Zarrul Gifari ya aibanta ni da mahaifiya na ya ce min dan bakan mace Abu Zarrul Gifari ya zo gun manzon Allah da ya zo annabi ya ce masa kai Abu Zarri yanzu za ka aibanta mutum da mahaifiyansa har yanzu akwai wannan sauran jahiliyya tafiya da addinin musulunci shi ya yaki duk wani al'unsuriyya da asabiyya da hamajiyya da wane ya fi wane ba wannan addini ba wanda ya fi wani wanda ya fi wani shine wanda ya fi tsoron Allah amma ba wanda ya fi wani amma kuma akwai babba akwai karami da a girmama babba da a girmama shi kuma babba zai ji tausayin karami amma me babu wani wai tafadul bainan nas inna tafadul bainan nas bittaqwa wato abin da yake nuna fifiko tsakanin mutane shine tsoron Allah ka ayyara Bilal da mahaifiyarsa annabi ya ce inna kamru'un fika jahiliya kai dai wannan mutum har yanzu akwai jahiliya tattare da kai fakalat ka ummuk to su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihim su ga annabi na fishi idan suka ga annabi na fishi to sukan shiga cikin bala'in da sukan kwammace su mutu gaba ɗaya ma haka muka gani a wajen usama tun rai lokacin da usama ya kashe wani a gurin yaƙi wanda yake shigan bultu yana kashe musulmai a ɓoye da usama ya zo zai kashe shi sai ya ce la ilaha illallah usama ya fahimci ba kamar ya faɗi la ilaha illallah ne don tsoron makami sai na usama ya aika shi da aka zo annabi ya ce don me kashe shi ya ce na kashe shi ne saboda na fahimci ba don Allah ya faɗa ba annabi ce afala shaqaqta an qalbihi wa ra'aita aqalaha am la usama sai ce hatta tamannaitu anni ma saboda fishin annabi da na gani ranan sai da nayi burin dama ba a haife ni ba dama an kashe ni kafin ranan dama ban musulunta ba kafin ranan sai bayan wannan ranan na musulunta in ji usama ibn zaid ga sahabi manzo Allah sayyidina Umar lokacin da wasu sahabbai suka zo suke tambaya wa manzon Allah kamar mutum in ya raƙumin sa ya bata a dawa sai ya zo gun manzon Allah ce ina raƙumi na ba zai je ya nema ba kawai sun saba su zo gun annabi annabi ya ce musu kaza wani ya zo ya samu manzon Allah wani lokaci ya ce waye baba nan annabi ya ce babanka huzafa sai manzon Allah bayan ya bashi amsa sai annabi ya ce shin kun gaskata ni annabi ne duk abin da kuke so ku tambaye ni zan ba ku amsa yanzu yanzu nan aka buɗe wuta na ga wuta tana ci balbalbal yanzu yanzu ga kaza ga kaza saluni ku tambaye ni duk abin da kuke so zan amsa muku ma'ana annabi bai ji daɗin uslubin tambayan ba kenan sayyidina umar sai ya durkusa a gaban manzon Allah saboda abin da ya gani na fishin manzon Allah yana kalmomi na magiya da girmamawa da kammamawa durƙusawa yi yana kalmomi na magiya radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulillahi nabiyyan mun yarda da Allah mun yarda da musulunci mun yarda da kai mu mutane ne da da mu da iyayenmu muna cikin jahiliya ka zo ka fitar da mu ka saka mu a hasken musulun yana kira ma annabi sai da fishin annabi ya sassauto to su sahabbai idan suka ga annabi yayi fishi sukan shiga cikin damuwa da garami yawwa abu zarri da ya ga annabi ya yi fishi sai ya faɗi a ƙasa sai ya saka kumatunsa a ƙasa ya ce ya bilal ka sani ba zan ɗaga kumatuna ba har sai ka taka kumatun sai ka taka wannan kumatun domin ƙafanka ya zamo shine sama da fiskan abu zar ba ma abu zarri ba abu zarri sai ya ɗaga shi wannan shine ukuwa na musulunci tausayi ba wai mutum ya maka laifi ka mutsake fiska ka ce ba mutunci ba ka ci mutunci da a shi musulmi idan aka masa laifi aka nemi uzuri ya fewa sai ya haƙura kowane irin laifi ne aka ce ya haƙuri to sai ka haƙura sai dai kuma akwai laifin da idan an maka na cin amana aka baka haƙuri to ka haƙura amma wanda ya ci amanan ka karka taba dawo da shi gurin da ya maka wannan cin amana ya zauna a nesa amma ka haƙura ka yafe ba komai saboda karka dawo ya sake cutar da kai layin da hulmuminu min juhudin marratayn macijin mumini ba zai zauna a yi ta cutansa yana cewa shi mumini bane ka a'a dai zaka yafe amma kuma zaka nisanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wahashiyar musulunta annabi ya karbi musuluncinsa amma annabi ya ce ba na son ganin ka kusa da ni Abu Zar Gifari ya saka fiskan sa kasa yace ba zan daga fiska na ba sai ka taka fiskan sai sayyidina Bilal ibn Abi Rabah sai ya dago shi suka rungumi juna suna kuka suna yafe wa juna gaba ɗayan su to a musulunci babu babu babu launin fata a musulunci babu asabiya ta asubanci a musulunci babu ni dan wane ne ko ni dan shehi wane ne ko kuma ni dan mune sha'abullahi muktar babu wannan a musulunci kawai wane ne mai tsoron Allah shine musulunci kawai ba wani maganan baki ko abin dukkan mafi yawan malaman musulunci ma ba larabawa bane manya manyan malaman musulunci da suka shahara ba ma larabawa bane ajamawa ne imam bukhari ba balarabe ba ne imamu muslim ba balarabe ba ne imamu tirmizi ba balarabe ba ne sibawahi sibawahi da kuke jin ana faɗan sibawahi sibawahi ba balarabe ba ne mafi yawan jigajigan malaman musulunci da tafsiri ɗin da da da qur'ani ɗin da lugha ɗin da nahawu ɗin da dukkanin mafi yawan madaris zaka samu shahararrun fitattun malamai a wannan madaris din ba larabawa ba ne ba a ajin ne domin addinin ba na ƙabila ba ne addinin ba na yare ba ne duk da cewa wato yaren da addinin addinin da yaren ya zo don larabawa ba za su taba larabci ba zai taba rabuwa da addinin ba tafiya da an saukar da qur'ani ne qur'anin arabiyya annabin ma ba laraban annabi ne amma kuma ba za ka bigi kirji da larabci ka ce kai ba larabe ba ne don haka ka fi launin fata kaza a'a kai dan wane ne ka fi wane Allah ba wanda ya wani sai wanda ya wani da tsoron Allah da san manzan Allah da wannan ake fifiko ka zo ka gama ci da buguzum ɗinka ka cika babban riganka ka gama abin nan mutane ma da hankalinsa sun san abin da suke duk wani da a wanda da ka yi da ƙarerayin da da ka yi mutane sun san ka mu ne fa ba mu gane mutane ba mutane suna ganin mu gar mu ne mukan ɗauki mutane wawaye da hankalinsu muna tsammanin ba a gane mu ba an gane mu mutane da su bar mu muna abu sama da shekara goma suna mana dariya sun san mu ne mu ne to da yawa macuci yakan tunanin in ya cuci mutane bai gane ba su gane ba ne mafi yawa in kaga ka cuci mutane sun yarda da kai ne sai ka cuce su ba wai ba su da waye ba su ma suna da wayensu suna da hikimarsa suna da komansa sai su bari ma kai ta cutar su su kyale ka ko ka je kai ci da buguzum ka nuna kai kafuwa na kafuwa ne a guri ba nan ne ake ganewa ba su mutane sun san kai kai fanko ne kai ba kowa bane kai ba komai bane kawai ci da buguzum ne so kace a girmama ka kawai saboda haka girma a gurin Allah shine tsoron Allah kuma ma mutumin da yake tsoron Allah yake ya san waye Allah ya san rayuwa ma ba ya cewa ma ya fi wani shi baya cewa ya fi wani a zuciyarsa yana jin cewa shine mafi kaskanci a cikin mutane ba zai na iddi'a'ul fada'il yana kiran manya manyan abubuwa ma kansa yana ce shine wani ko shine wani ko shine wani ba kai ba kowa ba ne kai kasa ne daga kasa aka halice ka daga mani kuma kasa zaka koma gaba ɗaya in ka mutu kaga wannan kenan ce manzon Allah ya ziyarce mu a gida fa zabahna lahu shatan muka yanka wa manzon Allah akuya manzon Allah sai ya ce ka annahu ma'alimu anna nuhibbul laham kaman sun san muna son nama to haka manzon Allah yake duk abin da aka bashi yana girmama wannan abun baya raina wannan abun ko ya ce dan wannan abun ko ya ce mani za a bada wannan annabi bai taba yin raina ko ba Allah ya kara ma annabi wa da fadila lokaci ya insha Allah za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da mu tashi a hadisi na ɗari da tamanin da ɗaya kenan hadisin ibn abi umar daga sufyan daga abdullahi ibn muhammad ibn aqil wanda ya ce jabir ya ba su labari ko kuwa ya ji sufyan yana ba da labari daga muhammad ibn al-munkadir malamin imamu malik daga kuma jabir ibn abdullahi al-ansari din kharaja rasulullah wa ana ma'ahu fa dakala ala imra'atin min al-ansar fa zabahat lahu shatan fa akala minha wa atathu bi qina'in min من رطب فأكل منه ثم تودع للزهر وسلى ثم انصرف فأتته بألالة من ألالة الشاة فأكل ثم سلى العصر ولم يتوضأ دام زو مفسر wannan hadisin insha Allah a darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi da kuskure Allah ya fi mana Allah ya bamu ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil katim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته